ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren takwas ga watan zulqa'ida hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1427 wadda ya daidai da 27 ga watan nuwamba shekara ta 2006 muna karatun littafin arba'una hadith na al'imamin nawawi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba mun gama karatun ainihin wato daga hadisi na ɗaya har zuwa hadisi na biyu a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan hadisi na uku kuma wannan shine kasar na goma sha ɗaya daga cikin jeren giyar ainihin kasusuwan da ake saurare insha Allah to hadisi na uku shine mala yace alhadisu salis hadisi na uku daga cikin jeren giyar hadisan da al'imamin nawawi ya tattara a cikin wannan littafi nashi arba'un hadis ya ce alhadisu salisu hadisi na uku an abi abdurrahman abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم الحديث الثالث حديثنا أكو عن أبي عبد الرحمن دقبابا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب وتو عبد الله بن عمر بن الخطاب radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yarda da shi Abdullahi ɗan Umar ɗin da mahaifin shi Umar. Kala ya ce, Sami'itu Rasulallahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ƙulu, Na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa, Buniyar Islamu ala khamsin an gina musulunci akan rukunai biyar, shahadati Allah ilaha illallah. rukunin farko shine shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma da shaidawa lallai muhammadu bawan Allah ne kuma manzon shi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa iqamis salati rukuni na biyu tsayar da sallah wa ita'iz zakati rukuni na uku shine bayar da zakka hajjil baiti sannan da ziyarar ɗakin Allah a makka shine rukuni na hudu wa saumi ramadana da kuma azimtar ramadan rawahul bukhari wa muslimun al-imam al-bukhari da muslim su ne suka rawaito wannan hadisi idan muka dawo muka dubi wannan hadisi gaba-gaba za mu ga cewa malam ya fara da cewa wannan hadisi daga baban abdurrahman aka samo shi baban abdulrahman din shine abdullahi dan umar dan khattabi allah ya kara musu yarda ane wa mutum alkunya ne da sunan dan shi na farko ko yar shi ta farko ko yarki ta farko ko danki na farko ma'ana ya zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi sallama babban ɗanka ko yarka ko babban ɗanki ko babban yarki da ita za a rinka miki alkunya ko da ita za a rinka maka alkunya alkunya shine a rinka cewa baban wane ko babar wance ko babar wane ko baban wacce ina fatar an gane to abinda sunna ta sunnanta shine a yi maka da babban ɗanka ko babban yarka don haka a zahiri abdullahi dan umar sunan babban ɗan shi abdurrahman don haka ake ce mishi abu abdurrahman baban abdurrahman ita alkunya sunna ce hatta ga wanda bai taɓa haihuwa ba kamar yadda muka samo daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa sahabbai da yawa daga cikin ainihin sahabban shi da mutanen gidan shi alkunya daga ciki akwai as-sayyida ummul mu'minina aisha annabi yana ce mata ummu abdullahi uwar abdullahi a halin bata taba haihuwa ba ko bari bata taba yi ba da ne ta ɗauko ɗan yayarta asma'u ta riƙe mai suna abdullahi ɗan zubair sai annabi yake mata alkunya da wannan ɗa yana ce mata uwar abdullahi to wannan ya halatta ga wanda bai taba haihuwa ba ga kanin anas annabi yakan kira shi ya ce ya abanu ghair ma za fa'ala ya aba umair ma za fa'ala nughair yaro ne dan karami kanin anas yana wasa da yar tsuntsuwa yar tsadda haka to nan sai annabi ya ganshi sai ya ce a ya kai baban umair ina kuma yar tsaddar taka take ina dan tsuntsun naka yake to yaro ne dan karami bai wuce shekara takwas ba zuwa shekara tara to ya aka ya zama baban umair alkunya ce aka yi mishi to daga wannan ne sai malamai daga cikin mabiya sunna sai suka ɗabi'antu da ainihin wannan ɗabi'ar don haka sai zama babu laifi a yi wa mutum alkunya ɗin ko da bai taɓa haihuwa ba al'imamu abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn taimiyat al-harrani ibn taimiyya bai taɓa haihuwa ba hasali ma bai taɓa yin aure a rayuwar shi ba ko kuyanga bai taɓa mallaka ba to ya aka ya samu ɗa al'abbas to alkunya ce irin waccan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi wa ainihin mutane al'imamu abu zakariya yahaya ibn sharafin nawawi mai wannan littafi arba'una hadis bai taɓa yin aure ba bai taɓa haihuwa ba bai taɓa mallakar kuyanga ba shi ma to amma yaya aka ya zama abu zakariya baban zakariya kana karanta kullum sai kaga ana cewa al'imamu abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi to ya aka ya zama baban zakariya bai taba aure ba bai da baiwa shine ya halatta a cikin sunna a yi haka ina fatar mun gane sannan alkunya din ba lallai a yi maka da mutum ba ba lallai a yi maka da dan adam ba ba lallai a yi maka da abin da yake da rai irin rai na ɗabi'a da mutane suka sani ba za a iya maka alkunya da duk abin da munasaba ta kama ya sa ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabban shi akwai sahabin da yawa alkunya da abubakrata baban budurwar raƙuma shine sahabi mai suna nufai me yasa annabi ya mishi alkunya da haka saboda ya yi hijira ganin farko da annabi zai mai sai ganshi akan raƙuma budurwa sai ya ce ya aba bakrata a halin sunan shi nufai'u nufai'u tasghirin nafi' amma sai annabi ya kira shi da abu bakrata to ya halatta sannan ga abu huraira kyanwa ike kiwo mage kulya annabi yake mishi alkunya da abu huraira baban mage au abu hir ko baban muzuru sannan ya halatta a ma mutum da abin da ba mutum ba ba dabba ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa sayyidina ali da abu turab ya abu turab to wannan dai ya halatta in kana son ganin bayani dalla dalla ka karanta littafin al azkaru na al imam an-nawawi da kuma al majmu'u sharh al muhazzam na shi al imam an-nawawi din zaka sami dimbin ilimi akan mas'ala dangane da yin alkunya din ina fatar mun gane yasa za ga kusan kowane sahabi ko kowace sahabiya za ka ga yana da ko tana da alkunya to sunna ta yadda da haka daidai ne insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu to sunanta Abdullahi dan Umar dan Khattabi dan Umar ne Umar dai da muka karanto hadisin farko da hadisi na biyu muka yi tarihi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yaqulu yana cewa kaga malaman hadisi da suka gabata irin su al-Imam Malik Allah ya gafarta musu duk ɗabi'un da suke yi a cikin hadisi suna kwaikwayowa ne daga sunnar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wato turqut tahammul wal ada hanyar koyan hadisi hanyar karbo hadisi da hanyar bayarwa waɗannan irin hanyoyi su imam malik su suka zauna suka bi suka tsatsara su to ba wai zama suka kawai suka shati suka koshi suka hau a'a abu ne da suka binciki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka bi suka cicciro su shine zaka ga sami'tu haddasana an akhbarana anba'ana qila da makamantan su duk waɗannan turqul ada'i wat tahammul hanyoyin da ake bayar da hadisi da hanyoyin da ake karbowa su imam malik su ne udama'u ma'ana su ne tsaffin hannu a cikin wannan fage da suka zauna suka tace wannan al'amari to a ina suka tsotso waɗannan abubuwan da suka tace sun tsotso su ne daga waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda su kuma su ne malaman hadisi na farko ina fatar mun gane dan haka zaka ji wata ran sai ka ji su imam malik suna cewa haddasana wata ran ka ji suna cewa sami'tu wata ran ka ji suna cewa amba'ana wata rana ka ji kalmomin iri iri yau ka ji abdullahi dan umar yana cewa sami'tu a can baya ma mun ji mahaifin shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nan gaba kaɗan kuma zaka zo ka ji wani babban malamin hadisi al-imam abdullahi ibn mas'ud al-badri shi kuma zaka ji yana cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa sadiqul masduq manzon Allah ya karantar da mu hadisi kaga haddathana to duk waɗannan kalmomin da zaka ji malaman nan suna amfani da su malaman hadisi zaka ga a cikin sunna ne ɗabi'un sahabbai suke koyo saboda su sahabbai Allah ya tace su ya nuna komi nasu alheri ne don haka duk wanda ya kwaikwayi tafarkin su to bai yi kan tafi ba ina fatar mun gane ya kulu ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan wasu duraku wasu jigajigai wasu gimshikai wasu rukunai guda biyar rukunin farko shine shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah a nan shaidawa aka ce ba a ce faɗe ba akwai ƙarin ilimi idan aka ce shaidawa a kan faɗe domin faɗe kowa zai iya faɗi amma babu wanda zai shaida sai wanda zuciyar shi ta yadda a halin ta san abin da za ta yadda a kan shi ba za ka taɓa shaida abu ba sai in ka san abin sannan ka ce ka shaida misali kana sakkwato wani kuma yana adamawa sai wannan da ke sakkwato kai ɗin nan sai aka ce za ka shaida abin da aka yi wa wane yana cikin garin yola an ɗauki hannu an kifawa na mari a daidai lokacin da aka yi marin a yola a can adamawa shine arewacin najeriya ta gabas kenan kai kuma kana arewacin najeriya ta yamma karfe biyar da rabi aka yi wannan marin amma sai aka ɗibo ku kashe gari sai aka tattara ku a kotu a abuja sai aka ce za ka iya shaidawa cewa jiya karfe biyar da rabi wane ya maruwa ne za ka iya shaidawa ba za ka shaida ba me yasa baka gani ba baka ji ba ba za ka iya shaidawa ba to ashe duk abin da baka da ilimi a kai hanyoyin samun ilimi kuma su ne ko abu ya shiga ta kunnanka ka ji ko ka gani ko ka taba ko yanzu kana halarci a wurin to yanzu duk waɗannan hanyoyi da ilimi zai zo maka akan wannan mari ya tabbata baka da shi to yanzu ya za ka iya shaidawa in aka ce kai shaida za ka yi ba za ka yi ba sai dai kai shaidar zir don haka ku kiyaye lauyoyi ba shaida suke ba don mutane suna cewa lauyoyi masu shaidar zur ne shi yasa muka ce ku je ku yi karatun bokon in ba ku yi ba za ku zo ku yi ta fassara abin ba haka yake ba don haka sai yan boko su yi ta daukan yan arabiya mahaukata ne lauya ba shaida ike ba lauya yana tsayawa mutumin da husuma ta kama shi ne a kotu a halin ba shi da ƙarfin zuciyar iya wannan jayayya to a ka'idar aikin lauya sai zaunar da shi wannan mutum da yake da husuma shi lauyan ya nemi bayanai na gaskiya har ma a cikin ilimi na almuhama fil islam aikin lauya a cikin shari'ar musulunci aka ce sai lauyan in yana shakka game da rahotannin da wannan ke bashi sai ma ya rantsar da shi ka rantse da Allah duk abin da zaka bani zaka faɗan gaskiya ne in yana shakka shi kenan in ko baya shakka to shikenan wani ina so ka faɗan gaskiyar menene ya faru ka ji tsoron Allah ka san cewa ni ba zan je in kare ka akan ƙarya ba ne abin da yasa ya halatta aikin lauya ko kuma ya halatta ka ɗauki lauya ya je kare ka wikala ce a cikin musulunci malaman fiqh musulunci sun santa da dadewa sai dai kawai an tsaya an mai da ita ne ta zama an tsara abin ya zan a tsaro shine tsoron wane in ya je kotu baya iya magana akwai wanda ya miƙe cikin jama'a ba a iya magana ina za ka ɗauko ba fulatani daga can cikin riga a cikin daji da ya saba kwana a cikin kargo da abin nan ka zo ka ce zo cikin wasu mutane ba su bai riguna sun shashake kawunan su sun sanya wani kabeji kabeji akan su na mata ya mike magana ba fulatanin daji haka zai iya magana zai iya ba don haka da an zo sai ce modibbo na yafe dan me baka yafe ka bari a buga sai ce shi ba zai iya magana ba ya yafe wallahi to dan me zai yafe sai a ce a'a to kaga ga wani nan shi ma irin su ne zai iya shiga ya magana a madadin ka zauna ka bayyana mishi duk abin da ya faru kaga ya halatta a cikin shari'ar musulunci ina fatar mun gane to da wannan in ya zan zai zauna ya bayyana abin da yake gaskiya to shi kenan sai zan lauya ya yi wikala ya wakilci shi wancan ne da ba zai iya magana ba kai ba a nan ba a nan birni akwai masu tsoron kotu akwai wanda da an ce a je kotu sai ya fara makyarkata duk gaskiya shi da an ce dan sanda ya zo neman shi sai rikice to shi yasa ya halatta a cikin shari'ar musulunci in kana da gaskiya lauya ya je tsaya dan ya wakilce ka wajen bayyana gaskiyar ku kiyaye to ko bature abin da ya tsara kenan lauya wakilin abokin husuma ne ba lauya ba shaida yake ba yasa ku je ku karanta waɗannan islamic law menene shari'a civil law wane ne wane ne combine ku je ku karanta ku ga yadda asalin abin yake ba wai kawai ka zo ka ce lauya yana shaida zir ba lauya ba shaida bane shi ma lauyan magana ta kama sai a ce a je a kira shaida ina fatar mun gane to kar ku manta maganar da muke akan da yake cewa ainihin an gina musulunci akan rukunai biyar shaidawa to baka iya shaida abin da baka da ilimi akai don haka qur'ani ya ce wa ma shahidna illa bima alimna ba za mu iya shaida ba sai abin da muka sani domin ko ma kunna anil wa ma kunna lil ghaibi hafizina ba mu san gaibu ba ba ma iya kiyaye gaibu yanzu wanda yake sokoto karfe biyar na yamma aka yi mari karfe biyar na wannan yamma a yola yana wurin ne kaga abin da aka yi ya zama gaibu don haka ba zai iya shaida a kan shi ba jama'a kun fahimci wannan da kyau to a ƙarƙashin wannan kalmar shahada ba faɗinta kaɗai ake so ka yi ba amma ana so ka shaida ta sannan ka faɗe ta to idan ka shaida ta sai a ce to ka yarda da abin da ka shaida ma'ana ka san cewa babu wani abin da za a bauta wa sai Allah ka san haka eh ka yarda da haka eh to ka shaida ka amince eh to faɗi to a lokacin ne za ka faɗa ta maka amfani kun ga mutanen makka saboda tsabar fahimtar larabci da suke zunzurutun fahimtar larabci irin wanda qur'ani ya sauka da shi ko a mafarki ko da shegantaka ba sa cewa la ilaha illallah ba su musulunta ba saboda sun san kalma ce mai rugurguza duk abin da ba Allah ba da ka ce la ilaha illallah shikenan duk abin da ba Allah ba ka ce ƙarya ne to su kuma suna ga ba za ta yiwu ba a ja'ala alihata ilahan wahida har su suke tuhuma yaya za a ce Muhammad ya ce duk allolin nan yanzu Allah ɗaya kawai sauran kuma ƙarya ne sai suka ce wannan ba za ta faɗu ba masani ina bi hadha fil millatil akhirah addinan da iyaye da kakanni suka ban mu a kai to mu kan bamu taba jin irin wannan jawabin ba in haza illa shay'un yurad wannan dai wata manufa ce so ake araba mu da allolin iyaye mu da kakannin mu amma abin ta kai ce a yau ga mutum yana la ilaha illallah amma yana tsugunawa wurin gaida wani yana sujuda gaban wani yana neman wani abu wani ya mishi wanda Allah ne yake yi kaga bai san ma'anar kalmar ba kenan ina fatar mun gane to in aka wayi gari jama'a maguzawa amma da ike yaransu ne larabci sun fahimci ma'anarta ashe akwai buƙatar musulmi a fahimtar da su su san larabci yadda za su gane la ilaha illallah da haƙiƙanin ma'anarta in ba haka ba za a rinka samun musulmi yana ridda saboda me yana shirka yana warware ta yanzu dan Allah sadda kake neman aure sai ka je taɗi sai ka zo ka samu wani ya zo taɗi haka ne duk abin da za ka yi sai dai na lumana kake yi kai da yarinyar nan ta fahimci kai ne fa gwarzanta haka ne ko ba haka ba amma ba zai yi daga zuwa ka hau dukan wannan ba ba zai yi ka zazzage ta ba amma daga ran da aka ɗaura maka aure da ita sai ka zo da magariba sai ka same ta a tsaye a kwanar da kuke tsayawa taɗi sai ka same ta da wani yaya wato ashe bata gane lazimin abin da liman ya mata baɗa zuke nan ɗaurin auren da liman ya mata bata gane ma'anar shi ba kenan ko kun fahimta to duk mutumin da ya ce la ilaha illallah sai kuma aka ga yana bauta wani wanda ba Allah ba ashe bai gane ma'anar kalman nan da yake faɗi ba kenan amma in ya gane ta ba zai bauta kuwa ba shi yasa kuna ganin dattijo Abu Talib da ike ya gane ma'anarta numfashin shi na ƙarshe annabi yake roƙon shi قل لا إله إلا الله كتي لا إله إلا الله wannan kalmar zan yi amfani da ita in kafa wa Allah hujja ranar kiyama ya gafarta maka sai ka faɗin ta kalmar ce mishi nauyi me yasa yana ganin in faifaɗe ta yanzu da lata da uzza da wane da ƙarya ne kai ba zai yiwu ba sai ka yi haƙuri ya Muhammad ya ce wallahi da ka roƙi wani arzikin ba wannan ba da ne maka amma wannan ba zai yiwu a faɗe ta ba faɗinta ya yi nauyi ga mutumin da ya san mutuncin shirka duk mutumin da ya san mutuncin shirka to ba zai iya faɗin la ilaha illallah ba asalin ba ma guje kenan ba zai iya faɗin ta ba to haka kuma musulmin da ya san mutuncin Allah in ya faɗe ta kuma ba zai yi shirka ba shi yasa kaga sahabbai da yawa aka kashe su akan ya halatta fan an takura ka ka ci duka an ce sai ka yi shirka ya halatta ka yi nan dan za ka yi ne ka amma akwai sahabban da suka ki suka ce a ina sun faɗi la ilaha illallah kuma sai shirka aka ce ai larura ce suka ce a'a babu wata larura bayan la ilaha illallah kuma to haka ake so a fahimtar da mutane su san muhimmancin tauhidi yadda duk kadawa da za a yi a buga a shiga a fita mutum ba zai yadda ya shirka ba to ya samu yadda musulunci yake son shi kenan Allah ya taimaka to mutum ya shaida babu wani abin bautawa in ba Allah ba ai da kace la ilaha dubi wannan wannan abu a larabci yana da girma jama'a shi yasa mutane ku je ku koyi harshen larabci da ka ce la ilaha ka ce ne babu wani abun bautawa sai kai shiru to anan fa ka hada hadda Allah to da ka tashi sai ka ce illallahu to da ka ce illallaha to anan kuma ka wulakanta Allah ka yadda da Allah amma ka wulakanta shi shine wato ka yadda Allah ma na daga cikin allolin shirme amma dai shi ya cancanta a bautawa ka ka wulakanta Allah amma sai ka ce la ilaha sai kuma ka ce illallahu sai ka sanya wa hakuri din rufa'a to ka nuna duk waɗancan allolin da ba a bauta musu na shirme ne sai wanne sai Allahu wanda yake na gaskiya ina fatar mun gane sannan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan lallai muhammadu bawan Allah ne muhammadu ba ainihin dan Allah ba ne muhammadu ba Allah ba ne amma menene shi bawan Allah ne cewa bawan Allah girmamawa ce waɗanda falsafa ta shiga kansu sai suna ganin aka ce annabi bawa ne an wulakanta annabi shi yasa kiristoci da ka ce musu ai isa is a true servant of god sai su ce no is a god ya ce no is a servant of god bawan Allah ne sai su ce a'a ina bawa a'a ai ba bawan wani aka ce bayan kai wa wani bauta ka kaskanta amma bawan Allah to daraja ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah wal malaikatu almuqarrabun mala'iku ba sa kyamar su zan bayin Allah haka nan dukkan wani bawan Allah baya ai daraja ce subhanallazi asra bi abdihi manzo Allah yace dukkan laqubba da aka yi mishi duk wani lakabi al'aminu alwane ne ce babu lakabin da ya fi mai daɗi irin abdullahi da Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah da ya ɗauki bawan shi ya tafiyar dare da shi tun daga masallacin ka'aba har masallacin kudus yace kalmar bawa din sai ta mai daɗi saboda wato Allah ya yarda ni dinnan bawan shi ne ni ma na samu mukami ka duba ba fade ka gani neman kurba yake neman kusanci yake sarki ya gane fa shi fa bawan sarki ne shi kuma ba fadar sarki ne ina fatar mun gane to saboda haka lallai a shaida cewa muhammadu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma shi manzon Allah ne ma'ana Allah maɗaukacin sarki ne ya aiko shi wannan ma daraja ce jama'a duk cikin wannan al'umma gaba ɗaya babu wanda Allah ya aiko sai shi kaɗai kuma Allah ba zai sake aiko da wani ba har duniya ta tashi daga kanshi an rufe wannan daraja ce to shi yasa wannan mukami na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mukami ne wanda yake da wahdaniya a cikin shi shi kadai ne bai da abokin tarayya amma in kaso zaka ce annabi Musa a cikin manzancin shi da aika shi da aka yi shi da kanshi sai da ya nemi a saka mai abokin tarayya wa ashriku fi amri annabi Musa da kanshi yace ka ka yi tare ka sanya abokin tarayya a cikin al'amari na ka samun abokin tarayya ya zan aikin ni da wani ne muke yi amma annabi shi kadai ne bai da abokin tarayya a cikin wannan al'umma dangane da wannan aiki sallallahu alaihi wasallam sannan wa iqamis salati da kuma tsaida sallah ina ma'ana tsaida sallah tsaida sallah yinta har ka mutu wannan shine wa abud rabbaka hatta ya atiyaka al yaqinu al yaqinu al mautu kai ta bautar Allah har sai ka samu yaqini ya zo a kanka menene ake nufi da yaqini har sai ran da ka mutu to sallah ba ana yin ta ne wani lokaci a barta wani lokaci ba yanzu jama'a ba za ku yi mamaki ba idan azumi yayi sai ku ga masallatai sun cika sai ku ga inda ba a tarawihi an koma ana tarawihi sai ku ga duk wanda ba ladani ba ya zama ladani sai ku ga kowa da carbi a hannu sai ku ga kowa da qur'ani a hannu amma abin mamaki da zara an sauka idi kuma shikenan an aje wa masallata sallar su wallahi abin al'ajabi da zara an yi idi yau to sallah azhar in aka zo ta ranar idi ka duba masallacin ka gani sai ka ga yayi rama-rama waɗanda da suke tahowa sallar sai ka ga suna wucewa kuma suna kallon sai Allah ya kai mu baɗi kenan ina fatar mun gane to ba haka Allah yake so ba duk wanda ya haka jama'a to bai tsaidar kunan musulunci daidai ba a tsayar da sallar zaka yi ne tun daga sa'ad da ta hau kanka ka balaga har zuwa sa'ad da ka mutu to wannan kuma aiki ne da iyayenka ko waɗanda ke renon ka za su yi tarbiyyar ta akai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yaro yana shekara bakwai a rene shi a tarbiyance shi ya saba da yin sallah in ya shekara goma ya kifa sai a buge shi to kaga in ya balaga kuma baya yi fa to sai a yi mishi abin da ya fi bugu shine kisa ina fatar jama'a sun gane wannan to tsai da sallah na farko kenan shine ka tsai da ita titir diman da'iman sannan da tsai da ita akan lokacinta ina ma'ana tsai da ita akan lokacinta shine Allah madaukakin sarki ke cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un sallah wajibi ce mu'minai su yi ta sannan kuma wajibi ne su yi ta akan lokaci wannan wajabci na yin ta akan lokaci jama'a wani hukunci ne daban da kuma wajabcin yin ta kana yin ta din amma sallah azhar la'asar magariba isha saboda kai ma'aikacin banki ne saboda kai ma'aikaci ne a kwata saboda kai dan kasuwa ne saboda yau jajibar ce ana kama kuɗi sai ka tattara sallolin sai ka zo gida karfe tara na dare sai kai ta yin su to baka yi abin da ake nema ba kuma lazimin wajabci na biyu shine na farkon in dai har ka yadda da cewa na farkon nan da ya hau kanka shine sallar ko to kuma dole ne ka yi ta akan lokaci amma in har ya zan kai za ka zaɓar wa kanka lokacin da kake so ka yi to ya nuna baka yadda da abin da aka ɗora maka ba tun farko baka yadda sallar wajiba ba ce amma in dai ka yadda sallar wajiba ce to kuma dole a yi ta akan lokacinta Allahumma sai in an samu uzuri na halin tafiya ko uzuri na halin ruwa ko uzuri na halin iska ko sanyi ko kuma wasu dalilai waɗanda sunna ta tabbatar da za a iya ainihin wato barin sallah a kan lokaci a koma zuwa ga abin da shari'a ta ce ɗin kamar haɗa sallah a ainihin arafa da haɗa sallah a jam amina to waɗannan halaye ne waɗanda shari'ar musulunci ta yi dogaciya amma in ba haka ba jama'a wajibi ne mutum ya yi sallah wajibi ya yi ta a kan lokaci wajabci na uku shine wajabcin kuma ka yi ta a cikin jama'a nan ma wani wajabcin ne jama'a wanda bai gaza wajabcin farko da na biyu ba dole ne kai sallah a cikin jama'a jama'a idan har ba haka ba da gangan ka yin sallah a cikin jama'a to ka tabbatar da cewa ka yi wa kanka asarar ladan jam'i sannan kuma kar kai mamakin Allah ya rubuta ka cikin fawailul lil musallina allazina kuma an salatihim rahuna azaba sai ta hau kanka me yasa saboda kawai kana sakaci game da ainihin halartar sallah din a cikin jama'a don haka waɗannan wajabtai guda uku suna da alaƙa da kai kai tsaye ko to kuma idan akwai wani a ƙarƙashin ka to akwai wajabci na hudu game da iqamatus sala shine wa'amur ahlaka bis salati wasbir alaiha kana da mata to kar ka tashi ka fita sallah asuba kawai ka barta tana bacci dole ka tashe ta ko dai ku tafi tare ko kuma ka tashe ta ka tabbatar da ta shirya za ta yi sallar sannan ka tafi in kana da 'ya'ya ko 'ya'yan riko ko 'ya'yan amana ko house girls ko house boy waɗanda suke kula da gidanka su ne maka aikace aikace ko masu aiki a shagonka ko masu aiki a ofishinka dole ne ka umarce su da yin sallah wannan ma umarni ne da tsaida sallah ina fatar mun gane don haka sayyidina umar kamar yadda imam malik ya ruwaito da isnadi sahihi ya rubuta takarda wannan takarda daga ofishin shugaba sayidina umar cewa bayan gaisuwa zuwa ga ministoci da kwamishinoni da daraktoci da permanent secretary dukkan manya-manyan da ke rike da wasu hukumomi na umar umar ya ce ku sani da cewa sallah wajiba ce kuma sallah ta fi aikin ofis muhimmanci a wuri na ni shugaba sallah ta fi aikin ofis muhimmanci domin albashin ofis ni nake biya ladan sallah kuma fa ban isan biya ba Allah ke biya to tunda haka ne ku ashe sallah ta fi aikin ofis dan haka idan kuna cikin aikin ofis lokacin sallaye ku bar aikin ofis din ku je ku yi sallah ka gaya min yaya gwamnatin Umar ba za ta yi albarka ba duk wani dan boko yanzu da yake tsara wata harka ta gudanar da mulki daga sayyidina Umar ya kwaikwayo ku je ku karanta akhbaru Umar littafi ne sukutun da guda umar shi ne ya kirkiro duk wasu tsare-tsare na harkokin gudanar da gwamnati don karka ɗauka wai umar ɗin yana zaune ne baranka da man zama don haka kawai ya ce a bada muhimmancin sallah kai kuma ka ɗauka yanzu ai ku kuna da tsare-tsare kaza kuna da tsare-tsare kaza umar shi ya fara kirkiro commissiononi da commissions umar shi ya fara kirkiro parastatals ya rinka sa musu permanent secretaries umar shi ya rinka kirkiro ministries yana sanya musu ministoci a zamanin umar ne aka samar da duk tsare-tsare irin wannan hasali tsarin da siyasar duniya ke gudana a kai kakaf yau umar ne ya kirkiro irin shi shine duk wanda aka zaba a ofis ya yi shekara hudu umar ne ya kawo wannan a cikin tsarin mulkin shi don haka me yasa kana musulmi kana kwamishina ba za ka kafa wannan ya zama doka ba kana jihar kaduna ko kana jihar yobe ko kana jihar kogi wai sai ka ce wai saboda akwai arna akwai arna to akwai arna amma arnan nan awa nawa aka ba su awa nawa aka ba arna jama'a awa arba'in da takwas aka ba arna eh asabar da lahadi awa arba'in da takwas 24 times 2 48 hours an ba su awa arba'in da takwas kuma Allah da kanshi ya ce wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya sallar tasu ba sallah bace menene tafi ne kawai ake da tsalle ana disco ba haka ake a coci ba Allah ya yi Allah bai yi approving ta a matsayin sallah ba bai yadda sallah ba ce amma duk da haka a gwamnatance aka ce an ba su awa ashirin awa arba'in da takwas su tafi su yi service an ɗage ranar gaba ɗaya jama'a kun fahimci wannan da kyau amma da aka zo musulmi fa a gwamnatance babu idda aka ce in karfe ɗaya ta yi a fita aje a yi sallah in karfe biyu ta aje a fita sallah in karfe hudu ta aje a yi babu wannan gaba daya sai ga wani professor ba america wanda ya rubuta littafin understanding business ba america ne sai ya zo sai ya kawo karar a cikin littafin shi har ya ɗauko hoton wani musulmi yana sallah sai ya ce yanzu wannan asarar da yake jawa ma'aikatan shi saboda yana cikin aiki ya tsaya ya sallah in aka kirga wannan asarar a shekara to ma'aikatar ta tafka asara mai ɗimbin yawa saboda yana cikin aiki zai tsaya yanki minti goma sha biyar ya sallah daga cikin awannin da yake aiki sai kawo wannan shikenan sai ne email sai na tura mai sai ne wasiƙa sai na tura mishi na ce ran profesa ya daɗe na ga abin da ya ce kuma na gamsu da irin wannan asara da ya gano a cikin harka ta neman kuɗi amma ni kuma na hasaso wata asara wadda kiristoci da yahudawa suke tafkawa ma'aikatun duniya gaba ɗaya wadda ban ji profesa ya magana a kanta ba amma ko dan ni ɗalibi ne a cikin business administration ban gano ba ina neman clearance wato ina neman bayani daga profesa na ce asarar ita ce idan muka bincika za mu ga minti goma sha biyar biyar da musulmi ke asara kullum wajen sallah azahar ko sallar la'asar in ka so ka cire minti talatin talatin kenan don haka a kwana biyar an yi asara awa nawa kenan a'a minti talatin minti sha biyar ya isa a sallah a zahar a wadace a sakata har aje a sha mirin da an fita kafin a to awa biyu da rabi a cikin kwanaki biyar litinin talata laraba alhamis juma'a haka ne jama'a wannan matsala da muke tattauna ba mu fita daga maudu'in da muke magana ba muna tattauna matsala ne daidai da yadda zamanin mu yake na fatan mun gane saboda haka awa nawa awa biyu da rabi musulmi ke yi wa ma'aikatar shi asara a cikin mako idan ka kai mako biyu awa nawa kenan awa biyar idan ka kai wata guda awa nawa kenan awa goma duk wata musulmi suna yi wa ma'aikatunsu asarar awa goma shi kenan mun ɗauki haka to a duk mako kuma kiristoci da yahudawa su ne wa ma'aikatunsu asara awa arba'in da takwas a mako to in ka hada wannan lissafin a wata shi kuma awa 48 so hudu nawa zai baka yan makaranta ku yi lissafi awa 132 awa 132 misali to kaji awa 192 yan makaranta ku yi lissafi yanzu ina ma'anar wannan maganar musulmi ba sa rubuce-rubuce a cikin harkokin mu'amala ta duniya don haka akwai darussa waɗanda za ka je consumer behavior consumer behavior in kana karanta business admin ko kuma marketing ko makamantan haka a cikin wannan darussan wallahi tallahi ina da littafai sun kai guda bakwai daga america duk sai da suka fitar da wannan matsalar suna bayyana irin matsalolin da musulmi ke jawo wa harkar kasuwanci saboda suna tsayawa sallah kuma an ja baki an yi shiru wannan profesan da ne mishi takarda na tura mishi har yanzu da yau kusan shekara uku da nake magana ko hudu bai bani amsa ba har ma sabon bugu na littafin ya sake fitowa amma saboda taurin kunne irin na arni sai da ya sake fitar da wannan magana ina da sabon bugun wanda bai wuce wata hudu da sake fitowa ba understanding business to abin da muke cewa jama'a me yasa ne musulmi ba sa tsayawa suna yin tsayin daka wajen kwata haƙƙinsu yanzu abin har ya kai saboda reni a galibin ma'aikatu na gwamnatocin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi idan musulmi suka fito za su yi sallah azhar sai kiristoci su ma su samu wani ɗaki sai su ce suna yin addu'a ne kun lura da haka wai abin da suke gani waya za a bar musulmi su tafi su yi wannan to da shikenan su ma musulmi ranar alhamis da juma'a tunda abin siyasa ce su ma sai su ki fitowa in an tambaye su ce a'a tunda ranar asabar lahadi waɗannan suna tafiya shikenan to amma bari ku ji muna da matsala shine matsalar da muke fama da ita muna fama da gidadawan malamai wannan kalma ba zan taba janye ta ba sai in an rasa gidadawan malamai dan ta ne musu zafi ita ce da kayan magana sai a ce ai mu a musulunci ba a yarda da a bada wata rana ta hutu ba e wannan kana magana ibadatan kenan ibadatan kenan amma idan ana magana yanzu a siyasar gudanar da rayuwa to tun da aka ba su mu ma sai mu ce muna so a bamu ina fatar mun gane domin an yi amfani da wannan ne an wulakanta addinin musulunci kuma masu adalci daga cikin kiristoci da yahudawa su da kansu suna magana akan wannan suna cewa wannan son zuciya ce babu inda aka ce kirista ya yanke aikin shi je addu'a musulmi ko an ce rinka yi in kuma musulmi ya yi kirista ba shi da yancin da zai ce ba zai je ci gaba da aiki ba domin musulmi suna ainihin karban hutu da ake hadawa ake bayarwa ranakun asabar lahadi tare da cewa wannan hutun na waye na kiristoci ne da yahudawa to reverend jolly inyami gwamnan jihar taraba na yanzu sai proving wannan ka'idar ita ce sai kiristocin jihar taraba suka je suka same shi cewa sai ba su kujerun aikin hajji sai ce a'a babu inda aka ce ku yi aikin haji kaga an rubuta wani jacob mr jacob wane ne wane ne jp wai jerusalem pilgrimage wai shi ma alhajin jerusalem ne ya je jerusalem ya yi haji yin da ga sunansa a ƙarshe sa sa jp sai jolin ya ya ce a'a ya ce mu ne malaman naku mu ne reverend father mu muke wa'azin kuma mun san ƙarya ne don haka ya ce ku zo in ba ku kwangila ku je ku yi ku ci abinci amma magana kujera hajji musulmi littafinsu ne ya ce su yi ya ce babu inda a cikin bible aka ce a yi aikin hajji ya ce don haka ba zan baku kujerar hajji ba shine suka koma suna tsine mishi albarka har suka koma yanzu ba sa son su ce mishi reverend saboda yana da wata sarauta da aka bashi ta dan masani in suka tayi suka so wulakanta sai su ce dan masani jole inyami kun ga ba su son gaskiya jama'a babu inda aka ce su su hajji amma mu an ce mu yi ina fatar mun gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu shi yasa sai ranar da muka samu malamai waɗanda za su iya mana malanta daidai da zamun nan mu sa'annan haƙoƙinmu za su tabbata amma wallahi in ba haka ba haka za a bi a ta danna haƙoƙin musulmi shikenan sai dai a ce to shikenan a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri har wata rana ma a ce kada wanda ya sake fita sallar jam'i din kada ma wanda ya sake zuwa aikin hajji kada wanda ya sake kaza amma in an taɓa an ga muna turzawa wallahi za a daina tabawa to Allah ya kiyaye don haka kowanne shugaba a ma'aikatar shi ya establishin sallah jama'a ya tabbatar da sallah ta tabbata in ya tabbatar da sallah ta tabbata babu shakka wannan abin zai zama alheri Allah ya bani damar in karɓo wata lacca da ne a Abti American University wadda jami'a ce ta mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ƴaƴan manya manya ne wani dan ma a turai aka haife shi so gayyace ni zan yi musu lacca akan muhimmancin azumi farkon watan azumi ne ni kuma da naga manya manyan malaman su turawa sun zo sun halarci wurin shi sai na mai da lacca ta zama akan arkanul islamil khamsa lacca ce kamar awa ɗaya da rabi muka gabatar da ita to a ciki duk na yi maganar wannan na ce duk fitsarar da ɗalibai suke yi in dai musulmi ne to ku tabbatar da cewa suna yin salloli biyar akan lokaci za ku ga cewa fitsarar nan sun daina ta insha Allah don haka har sai da shi president din shugaban makarantar shugaban makarantar sai da ya zauna ya rubuta wannan da ya gama muka zauna muka dan tattauna yace in Allah so zai forwardin wannan makaranta za ta gina masallaci tabbatacce wa za a rinka nemo malamai suna fahimtar da yaran nan addini nace to za ku ga yaran ku suna da kokari kuma za ku ga suna da mutunci nace amma matukar musulmi baka damu da ya kula da sallah ba to shi ma ba zai kula da abin da kake so ya kula da shi ba akwai mutanen da turawa suke iyayen gidansu kana tuka bature kana direba karfe ɗaya na yi sai ka ji ya ce kai parking sai ce go and pray je ka kai sallah me yasa shi ya gano sirrin in ka kula da haƙƙin wanda baka gani to za ka kula da haƙƙin wanda kake gani ai psychology ne mai sauƙi kawai ina fata an gane logic ne mai sauki Allah ya taimake mu to jama'a kun ji tsayar da sallah kenan eh Allah ya yarda wasu manyan annabawa saboda me saboda suna tsai da sallah suna umarnin a tsai da sallah Allah ya ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya annabi Isma'il yana cewa matan shi da 'ya'yan shi su yi sallah yana ce musu su yi zakka sai ya samu yarda Allah dan uwa ko kana son Allah yarda da kai kana son Allah ya tofa albarka a gidanka da familinka da zuriyarka to ka tabbatar da cewa ana sallah a gidanka zaka ga Allah ya albarkaci gidan amma ka bar kowa in ya ga dama ya sallah in bai ga dama ba shikenan a'a banda fa ka ce musu ku yi sallah ku yi sallah sai ka sa ido akan kuma sun yi din ya'muru yana umarni kuma Allah ya ce wa'mur ahlaka bis salati sai ya ce me wastabir alaiha ka daure Allah ya san da wahala aikin in ka fita ka bar su in ka dawo sai ka ce yaya wane ka yi sallah eh wance kin yi sallah eh wane bai ba eh to tashi sai ka tsaya akan shi dan haka manzo Allah yace yana cikin sunna a samu rataye ya bulala a kowane gida bulala a rataye bulala a kowane gida eh don me sai da gargadi sai da jan kunni wane ya ki tashi bacci an yi an yi tashi ya ki ko eh to ina zuwa sai ka ji ya tashi da gudu ashe shigantaka ce dama ya rena yayyan shi ne saboda ya san ba su da bulala amma kai da ya san kake da bulala fa ko ka tattali ruwan sanyi mai sanyi a cikin firij ana mamakon sanyin nan yanzu hajaran majara an yi an yi wane tashi ya ki ko eh sai ka ɗauka sai ka sheƙa mishi aka sai da ya miƙe tsaye car kamar azara sai da kakai sallah ina fatar mun gane wallahi aikin da wahala fa aikin da wahala sai wanda ya mu'amalanci aikin zai san da wahala sannan kuma sai ka dubi yadda Allah yake jan kunne akan abu dan haka yin sallah wajibi ce akan ka kuma wajibi ne ka ce iyalinka su yi kuma wajibi ne a tsaye da sallah Allah ya taimake mu to sai ce wa ita zakati da kuma bayar da zakka a bayar da zakka jama'a zakkar dabbobi zakkar dukiya zakkar kuɗi zakkar duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta a kanka in ku masu kuɗi ne zakkar kuɗi idan ku masu dabbobi ne zakkar dabbobi in manoma ne zakkar noma kowa akwai nau'in zakka da ta hau kan shi in har ta hau ɗin wallahi in bai bayar ba to bala'in in ya tashi faruwa sai ya faru a kan shi kuma sai ya faru a kan waɗanda ke tare da shi na haka shari'ar musulunci ta halitta ko za a danna mutum a shaƙe shi a ƙwaƙuli kuɗin zakka sai an danne shi an yi haka ba wai a bar shi ba wai in ya ga dama ya kawo in kuma bai ga dama ba sai a ce to ba dukiyar shi bace a'a bala'in in ya tashi zai shafi kowa da kowa saboda haka gwamnati yana daga cikin haƙƙinta ba wai kwamiti ake kafa na zakka ba ba kwamiti ba ne a commission ake cewa kuskuren kenan in aka ce kwamiti kamar abu ne je kana yi ka wani zo zai iya cewa ya rusa shi amma commission ce hukuma ce mai zaman kanta ita zakka din yadda duk wani policy in ya zo yanzu duk wani policy in ya zo akwai ministry of information ko akwai ministry for social welfare akwai ministry for kaza akwai ministry for kaza ko to yanzu akwai commission hukuma mai zaman kanta wadda za ta gudanu dangane da al'amarin tara zakka kuma hukuma ce wadda tana da wuka da nama ma'ana kwamishinan hukumar zakka idan ya ce to lokacin zakka ya yi bana don haka duk waɗanda suka san mun yi rijistar su akan zakka to su shirya mana kuɗaɗe ko dabbobi ko kuma kayan zakka za mu zo idan kuma muka zo muka tabbatar mutum bai fitar da zakka shi ba ko ya ƙi bayarwa to za mu haɗu da shi haka manzon Allah ya kafa hukuma mai zaman kanta game da tattara zakka zakkar fidda kai ita kanta tana da hukuma Abu Huraira shine kwamishinanta haka aka rinka bi ana tattarowa akwai sahabi da annabi ya naɗa shi shine hukumar tattaro zakka ya je tattaro zakka ya zo da annabi dukiya mai ɗimbin yawa sai kuma ya zo ya ja wajen nan kwali guda ya ce wannan nan wannan nawa ne alheri ne aka yi mini manzo Allah ya miƙe ce sai in nada mutum haƙƙin aikin gwamnati sai dawo ya ce wannan haƙƙi ne aka wannan kyauta alheri aka ya ce me ya hana mutum ya zauna gidan uban shi gaba a kawo mishi wannan sai gazali ya ce kaga mun samu hanyar gini duk wanda aka bashi muƙami duk kyautar da aka saba maka kafin wannan muƙamin to ko da bayan muƙamin aka kawo maka sai ka karba ina fatar mun gane amma duk kyautar da sai da aka ji an ce ai an rantsar da albani shine yau ministan kaza shine kwamishinan kaza
sakaci jiyata ɗauki awon kawo kawo ba ɗaukun wani mai anan ba sai kawo su da su tsira kawo kawo mara wakilci ta abu kawo kama da zuwa kawo bai ce wani wani yau na ne na tuji a kula da nan abu sakaci hajji da ziyara a wakil an kawo ɗaukau wani zama a wani tunanin kimfiri wa'insu abin kafin nuna ainihin wata hajjautar yawa haka aiki amma ji kawai mutane su ake bawa ake nuna wanda duk ba kan da Allah wanda ba mu ke sarki ai ma aiki na ba ba ta ga kuwa tarjanci aiki yawa ka ba za ka yi wa ajiye abu ya ke ɓangaren我那虎局什么了？ 虎头啊！我可是你别虎叫，虎怕我六十后万毒什么了？我了好多家什么人到我面前的说嘛，都不会是不拿我，只是他只是骗我，让我让我出去。 好看人是我的我喜欢我，我们为了我们好来我。看着别看我几个，是光是光我看我，看到我不行，我想去看看那人是不看到我，好个玩意儿的，是我家人家人了，看见我的外边话，他不，他看我这个人就不看这人家，你外地的好不好子，你看他这人。 是让我母亲我，我老这不要管我母亲头头，要这拉我累我，原来我我是我你是个，要要我如我狗，我我自己头啊，我说下去就一万一九，走进二十。 昨天我上我完了我。
ku yi aikin hajji haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi marmaza ku yi aikin hajji kafin a hana ku wato lokaci zai zo sanda za a hana hajji kenan eh za a hana hankali a hankali ka'abar ma manzo Allah yace za a waye gari wasu yan ta'adda za su je su rugurguza ta har ma annabi yace an nuna mishi gashi nan wani gajeren mutum ne mai faffadan kwankwaso zai je ya rusa ka'aba in ya rusa ta bulo ya fado sai ya sa kafa ya taka bulon ya narki to shi yasa an ka samu aikin hajji kai marmaza kai kafin wannan lokaci yayi eh kana ga kullun dai abin sama yake yi bara an ce dubu ɗari biyu da kaza dubu ɗari uku talaka na yanyan yanyan to bana an ce ƙaramar kujera dubu ɗari kaza da kaza babba dubu ɗari hudu da kaza to baɗi waye san me za a yi to wata ran kuma sai a ce da dala za ka biya baka taɓa ganin dala american ba to ka gani matsala haka a hankali a hankali duniya ce take tahowa ƙarshe wa saumi ramadana sannan da kuma azimtar ramadana na fatar mun gane da azimtar ramadana duk waɗannan abubuwa su ne rukunai waɗanda musulunci ya ginu a kansu rawahul bukhari al-imam al-bukhari rawaito wannan hadisi jama'ar musulmi tsarin karatun mu kenan yanzu abin da ya rage mana kaɗan daga cikin tarihin wanda ya ruwaito wannan ainihin hadisin za mu ji daga babban malami al-imam ibnu abdul barri an-numari Allah ya gafarta ibnu abdul barri ga littafin shi mai suna al-isti'ab fi ma'rifatil ashab a cikin mujalladi na uku zan karanto takaitaccen tarihin abdullahi dan umar wannan littafi yana ɗaya daga cikin manyan littattafai da suka yi tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sami littafin al-isaba fi tamyizin sahaba ta ibnu hajar mai bulugul mara da littafin ma'rifatu sahaba ta al-imam abu nu'aym da kuma littafin usdul ghaba ta al-imam ibn al-asir da littafin siru alamin nubala waɗannan littafai ne waɗanda zaka sha tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to takaitaccen tarihin nashi gashi malamin ce abdullahi ibn umar ibn al-khattabi ibn nufailin al-qurashi al-adawi shi ba quraishi ne to quraishawa kuma ai kama hausawa ne kama a ce hausawa in aka ce hausawa sai a ce waɗanne sai a ce ba zazzagi ba katsine ba kano ba sakkwace misali ko to haka a cikin quraishawan su su umar yan kabilar banu adiyin ne su ko banu adiyin ba a cikin ƙwaryan makka suke ba suna da batsan suna da anguwa a bayan garin makka to daga nan asalin kakannin umar suke ana mai alkunya abu abdurrahman wato baban abdurrahman mun faɗi wannan ko sai mala ya ce kad balagna fi nasbihi inda zikri abihi mun kawo cikakken bayanin nasaba shi salsala shi a can da muka je ambatan baban shi ai mu da muka yi tarihin umar mun kuma mun faɗi tarihin umar nasaba shi ko to kun ji sunan shi dai abdullahi sunan mahaifin shi umaru dan khattabi ko to wace ce mahaifiyar shi ummuhu wa ummu uktihi hafsa uwarsu daya da shi da hafsa hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam sunan mahaifiyar tasu zainabu bintu maz'un zainab yar maz'un ibn habib al-jumahi sunan mahaifiyar shi kenan yaushe musulunta aslama ma'a abihi wa huwa saghirun lam yablughu al-hulum ya musulunta tare da baban shi tun shi bai balaga ba sanda Umar ya musulunta Umar ya musulunta yana dan shekara ashirin da wani abu irin shekaru ashirin da bakwai da takwas nan to sai kuma dan shiga shi shi ma bai balaga ba sai ya musulunta ina fatar mun gane wa qad qila inna islamahu kana qabla islami abihi wala yasihu wasu suka ce ya riga uban musulunta amma wannan ba daidai bane tare suka musulunta da mahaifin shi وكان عبد الله بن عمر ينكر ذلك شي كانش عبد الله بن عمر ينا مسن هكا وأصح من ذلك قولهم إن هجرته كانت قبل هجرة أبيه magana da take daidai ita ce da suka musulunta tare da shi da mahaifin shi to ya riga mahaifin nashi yin hijira an fahimci wannan wajtama'u annahu lam yashhad badran malamai sun tabbatar da cewa bai taba halartar yakin badar ba واختلف في شهوده أحد أن يسابني كويا ياكن أحد كو بيجي با أما دي والصحيح أن أول مشاهده الخندق ياكن خندق ne ya fara zuwa yakin ahzab ina fatan mun gane to kamar yadda muka ce a takaice muke karantawa wa kana radiyallahu anhu min ahli alwara'i wal ilm yana daga cikin mutane masu taka tsantsan da duniya kuma Allah ya mai baiwa ilimi wa kana kasirul ittiba'i li athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana da yawan bin abubuwan da manzon Allah ya aikata dan fodiyo ya bada labari a cikin wasiqatul ikhwan yace wata rana Abdullahi dan Umar ana cikin tafiya da shi sai kawai aka ga ya tsaya ya sauka daga kan taguwar shi ya rinka rike ainihin akalata haka yana kewayawa yana kewayawa aka ce ala gafata malin lafiya yace da manzon Allah ya zo wannan wurin haka na ga yayi shi yasa ni ma ne haka lafiya kenan lafiya kalau ba motsuwa ba sunna ce ina fatan mun gane yana in aka ce manzon Allah ya abu baya sassautawa wata ran suna cikin tafiya shi da yaron shi sai ne yaron ya rasa tafiyar da race kawai sai ya kyale shi kowa na kan abin hawan shi can sai ji yaron ya sheko da gudu ya zo riske shi ya ce a yaya na lalube ka ban ganka ba sai ya ce ala gafarta mala ban yi sallar wutiri ba ne naga kuma gari zai waye alfijir zai fito shine na sauka sai na yi sallar wutiri ya ce kai ba za ka yi koyi da manzon Allah ba ne ya ce a zan yi ya ce to ai manzon Allah in sallar wutiri ta kama yana tafiya akan dabba shi yake yi wato kaga anan abin da ibn umar ke cewa da da haka ta faru to sai ka ce alhamdulillah yau kai ma ka dace da sunna wata shekara ya shirya zai tafi aikin hajji sai ƴaƴan suka zo suka ce baba bana makka ba lafiya saboda hajjaji ya je ya cika sojoji ya cika makka da sojoji zai juyi mulki ga abdullahi ibn zubair to bana ba aikin hajji mai lafiya muna baka shawara tunda ka daɗe kana yin abin nan sai ka haƙura sai shiru ya ce to kun gama suka ce ya ce to alhamdulillah yace dama ban taba yin hajji ana fitina ba yace to in na tafi hajji ba na fitina ta faru na dace da sunna annabi ma ya taba tafiya aka ainihin farki da fitina kaga abdullahi dan umar kenan sannan shadidat taharri yana da tsantseni kwarai da gaske wal ihtiyab da kuma taka tsantsan wat tawaqqi fi fatwahu yana da kula wajen fatawa bai so ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kulla ma yu'khadhu bihi nafsuhu duk abin da za a kama shi da shi a ce yayi laifi ya saba sunna sai kokarin kauce wannan abu wa kana la yatakhallafu an saraya ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah zai je yaki to bai taba kin zuwa ba duk sanda manzon Allah zai je yaki ko zai tura to baya baya kwanciya a gida sun makana ba'da mautihi muli'an bil hajji qabla al fitna bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma abdullahi dan umar ya jarabtu da son yin aikin hajji kafin fitina da faru wa fil fitina haka a halin ana fitinan ma bai janye aikin hajji ba ila an mata duk rintsi sai ya je hajji duk fitina sai ce saboda annabi ma ya taba tafiya sai da aka tare shi ya ce in an tare ni sai in yadda annabi in an kyale ni kuma sai in shiga in ina fatan mun gane wa yaquluna malaman tarihi suka ce innahu kana min a'lami sahaba bi manasikil hajji sarki ya tabbata ga Allah aka ce ya fi sahabbai ilimin aikin hajji ina tsammanin malamai sun yi wannan ginin ne akan wata magana shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ta Aisha ta taba tambaye shi tace me yasa kofar Ka'aba a sama da kofar Ka'aba a sama take sai an taka da tsani ake hawa sannan tace me yasa wannan katanga da ke abin nan hijri Isma'il me yasa ita ba a yi ta an haɗe ta da Ka'aba ba Aisha dai ta wa annabi tambayoyi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce danginki mutanen makka lokacin da ka'aba ta rushe a jahiliya suka zo za su gina ta to da suka zo suna cikin gini sai kuɗi suka ƙare na halal kuma manyansu sun ce musu kar su gina ka'aba da kuɗin haram to da aka kaɗa aka raya ba sauran wanda yake da kuɗin halal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga jama'a ku duba jahili wato jahiliya fa da gaske suke kafirci kasa akwai kafirin da ba ma da gaske yake ba su da yake da gaske suke har kuɗin haram ma sun san wannan na haram ne wannan kuma na halal ne don haka da aka ce kada a ɗibi dukiyar haram ai ka'aba kowa ya kawo halal sai halal ta ƙare sai haram wani hotel yake da shi wani yana da 'yan mata ne bayi da yake tura su suna gudu evening su kawo kuɗi wani yana da bokaye waɗanda yake bayi ne sun iya tsafi za su je su tsafi kowa dai yanzu ba mai sauran kuɗin halal shine da aka kasa kai tsawon ka'aba shine sai aka gina wannan katanga don ta nuna cewa dinnan gurin faɗin ka'aba ne yace annabi yace mata kin ji dalilin da yasa suka yi wannan katanga kenan wato fadin ka'aba gaba ɗaya ne haka amma da suka zo daidai nan wurin da kuɗi ya ƙare musu sai suka ce to a tsaya nan ai katanga dan te makin te alaman cewa duk ka'aba ce nan amma ga uzurin su yace to kin ji wannan dalilin yace sannan kuma kofar da yasa suka yi ta a sama sun yi ta ne saboda wanda suke so za su bari wanda kuma ba sa so sai su hana shi haka suke yi jahiliya akwai corruption jama'a jahiliya ta gurɓace wato kofar ka'aba a sama aka yi ta sai amma sai a aje tsani a gefe idan wani wawa ya zo ba ƙauyen ya ga tsani sai ya sa suna zaune suna kallon shi sai ya sa sai ya shiga yana shiga sai su janye tsanin sai su ihu barawo ya shiga sai abin sai su kama su bubbuge shi dan guzurin da ya zo da shi sai su kore shi su kwace su abu jahal duk da haka suke rayuwa to ina za su so a musulunci a ce za a tsaye da gaskiya ba su da abinci kenan ya ce kin ji dalilin da yasa suka yi kofar ka'aba a sama su bar wanda suke so su hana wanda ba sa so sai ce kuma da suka zo mai da ka'aba sai ba su karasa da ita kan harsashin da annabi ibrahim ya ɗora ta ba sun rage faɗin ka'aba ɗin da suka zo sai suka rage faɗinta to dalilin da yasa na kawo muku wannan labarin kenan wannan hadisin da aisha ta faɗi sai ta ce sai annabi ya ɗauke ta da daddare je ya haƙa jikin ka'aba sai nuna mata mare mari ga su marmara a ƙasa ita ce foundation annabi ibrahim sai ce kin ga inda suka sa foundation amma kin ga inda na Ibrahim yake sun rage wasu kafafuwa haka sun rage tazara to sai Abdullahi dan Umar ya ce in ko har annabi ya faɗi wannan magana ga Aisha sai Ibn Umar ya ce to ni ko ina da shaida aka ce me shaida yake sadda muka zo Umara da aikin haji idan mutane suka taho za su yi kewaye Ka'aba suna bin bangon Ka'aba yake sun ga annabi ya yi tale tale sai ɗibo da faɗi ya shallake inda harsashin yake kun ga ibnu umar hatta a wurin aikin hajji sai da ya lura da wannan to ana nan duniya sai ka'aba ta kama da wuta bayan zamanin abubakar da umar da usman da ali tafiya ta yi tafiya an fara samun sarakuna da ka'aba ta kama da wuta sai aka zo ainihin aka ce to shikenan yanzu za a gina ka'aba sai aisha nan da nan sai ta kawo wannan shawara kuma sai aka yi daidai da lokacin mulkin ɗanta ke mulki abdullahi dan zubair ɗin can don haka sai ta zo ta ce to kai dama ga abin da annabi ya ce wannan katanga sun kasa karasa ta ne ba su da kuɗin halal yanzu tunda ana da kuɗi sai a karasa ta sannan kuma ta ce kaga dama asalin foundation din aka zo aka haka sai aka gani har malamai daga ciki suka ce to me yasa annabi bai gyara ba tun a zamanin shi sai Aisha ta faɗi ta ce ita ma da kanta ta ce to ba sai ka gyara ba tunda ka gano ba daidai bace sai annabi ya ce mata a'a har yanzu zukatansu na rawa game da shirka an raba su da shirka suna ganin dai to dai an dai haƙura dai to a tafi a haka to kuma a zo a ce ka'aban ma za a yi gyara sai wani ya ce a haba ina wallahi mu ba da mu za a yi tafiyar nan ba komai ma bai ba daidai ba ne kaza kaza kaza ya ce dan haka sai aka bari to daga baya aka zo sai aka gyara ka'aba yadda take to lokacin nan siyasa azzalimar siyasa ta yi ƙarfi Hajjaj ibn Yusuf ya zo ya kifar da gwamnatin Abdullahi dan Zubair da ya kifar da gwamnatin shine khalifan wannan zamani sai ya zo yana dawafi yana kewaye ka'aba yana cikin kewaye ka'aba sai ya ce Allah ya tsine wa Abdullahi dan Zubair ya canza ka'aba daga yadda take sai wani malami na sunna yana zaune ya ce a'a me tsine wa Abdullahi dan Umar ne Allah zai tsine mishi malaman sunna ba ruwan shi da ba ruwan su da tsoro me kake faɗi sarki na magana ya ce eh abin da ya daidai ne sai kawo hadisai da annabi ya faɗi akan haka bayan shi wannan khalifa ya sa an rusa ta an mai da ita yadda take to sai dai idda kadai Allah yau musulmi rufin asiri tun daga fandishan annabi Ibrahim an gani sai zan an mai da fandishan daidai amma shine kaga har yanzu wannan katanga tana nan ta Ka'aba haka amma abin da yake daidai shine a haɗe ta gaba ɗaya ginin Ka'abar gaba ɗaya ya ɗauki shaf ɗin ya ɗauki surar Ka'abar gaba ɗaya jama'a duk wannan ba wai a wani sharhi bane hadisan manzon Allah ne ku karanta su a cikin sahihul bukhari da muslim kitabul hajj suna nan gaba ɗaya imam muslim ya tattara su a cikin kitabu sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam na fatar mun gane to kaga mai yiwa dalilin haka ne saboda lura da ibn umar yake da ita a wajen aikin hajjin da kuma yadda yake kwatanta aikin hajjin aka ce ya fi kowa ilimi game da aikin hajji wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li zawjihi hafsata binti umar wata rana manzon Allah ya faɗa wa matar shi hafsa yar umar yar abdullahi dan umar kenan yace inna akhaki abdullahi rajulun salihun lau kana ya ƙumu minan laili sun za Allah ya ce wa yar abdullahi ɗin wata ran ya ce ɗan uwanki abdullahi mutumin kirki ne sai dai kuma ina da yana yin sallar dare ta ji kawai abin da ya rage shi falamma aka ce fama ta raka ibn umar ba da haka kiyamun laili tun daga wannan lokaci ibn umar bai sake barin kiyamun laili ba sai zama rahibul laili وكان رضي الله عنه لورعه قد أشكلت عليه هروب علي رضي الله عنه وقعد عنه lokacin rikicin Aliyu da Muawiya sai abin ya rikice mai sai ce to wannan fitina ce ba zai shiga ba amma kuma wannan dima ala zalika hina hadarahu wafatu da rasuwa ta zo mai sai nadama akan rashin shiga shi rikicin amma da farko sai abin ya rikice mai sai ya ki shiga malam yace wa sanadkuru zalika fi akhir al-babi insha Allah ta'ala malam yayi alƙawarin zai ambaci cikakken bayani dangane da waɗannan abubuwan da suka shafi Ibn Umar da rashin halarta shi ko kuma rashin shiga wannan yaƙoƙi da Ali da Muawiya suka yi sai yace wa qala Jabir ibn Abdullah ma minna ahadun illa ma labbihi ad-dunya wa ma labiha ma khala Umar wa ibnuhu Abdullah kun ji Jabir yace dukkan mu babu wanda bai karkata daga duniya ba kuma babu wanda duniya bata karkatu zuwa gare shi ba sai dai umar da ɗanshi abdullahi ɗan umar su kaɗai ne ba su karkata ga duniya ba kuma duniya ma ba ta karkata gare su ba wa qala maimun ibn mahran ma ra'aitu arwa'a awra'a min ibn umar maimun yace ban taba ganin mutum mai tsantseni irin abdullahi ɗan umar ba wala a'lama min ibn abbas ban taba ganin malami mai karatun ibn abbas ba warawa ibn wahab an malikin qala balaga abdullahi ibn umar 86 sana imam malik ya ce sai da ibnu umar ya shekara 86 a duniya ya dade a duniya ya sha miya wa afta fil islami 60 sana sai da ya shekara 60 yana fatawa ya zama malami yana shekara 26 sai da ya shekara 86 sai da ya shekara 60 yana malanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu sun yi wa musulunci hidima wa nashara nafi'un anhu ilman jumma nafi'u ya yada ya ɗibo ilmomi masu yawa kuma ya yada su daga abdullahi dan umar قال أبو عمر الإمام أبو عمر ابن عبد البر إن لتافية مات عبد الله بن عمر بمكة سنة ثلاث ثلاث وسبعين شكرا هجرانا سبعين دا أكو عبد الله بن عمر يا رسول لا يختلفون في ذلك ما لم يبسي ساباني بقى مدهك بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر أنا هويا bayan kashe Abdullahi dan Zubair da watanni uku ko makamancin haka an ce Hajjaju ne ma yayi sanadin kisan shi saboda Hajjaju mugu ne azzalimin sarki ne amma malamai ba su taba kafirta shi ba sai dai su bar shi haka a ce hajjabi mugu ne azzalimi ne nasiha kadai dan abdullahi dan umar yayi mai shi ba a mai nasiha an kai mai nasiha malami ne kuma aka nada shi sarauta to da ka ce mishi ga kaza in ka kawo aya ko hadisi to zai san tawilin da yayi ya kada kai a cikin ayar taka da ka kawo to sai kashe kai ce kai khuruji kai tawaye ga shugaba saboda haka rana ta fara fitowa hantsi ya fara zafi sai salimu dan abdullahi dan umar ya ce idan dai har sunna kake so sarki hajjaji sai kai marmaza ka fito sai hajjaji sai ya ji zafi shi yana wanka za a ce mishi in har sunna yake so sai abin ya mai zafi da ya fito wanka sai ya kira abdullahi dan umar uban yaron da ya magana kenan ya ce abin da ɗanka ya faɗa gaskiya ne sai ce gaskiya ne daga manzon Allah sai ya ji zafi wato shi yanzu shi an an shi za a ce wa sunna to sai ji zafi sai ce shi ku sai maganin ibn umar sai je aka samu kibiya da dafi aka sa dafi sai aka soka ta a dokin kofar abdullahi dan umar yana fitowa daga daka sai saka kafa shi yana saka kafa sai abin nan taka kibiya da ya taka kibiya sai guba ta bi jikin shi sai rashin lafiya ta kama shi sanadin raso shi kenan bayan watanni uku ina fatar an gane to hajjaji azzalimi ne Allah ya raba mu da irinsu na'am shi yasa da ya zo rasuwa mutane suka kewaye shi suna ta dariya ana ta dariya da yake malami ne malami ne ya san karatu sai dai mutumin banza ne sai ya ce ya Allah ga su sun kewaye ni suna ta dariya wai in mutu ka saka na azaba Allah dan kai ka ba su kunya ka saka na aljanna ya Allah suna dariya yana ihu zai mutu suna dariya suna jin daɗi suna buga kafa shi kuma ya ce Allah ka ba su kunya nan sun tare ne in mutu ka saka na a wuta su ji daɗi to Allah ka ba su kunya kai min gafara kuma a cikin rahama Allah sai ba mutanen kunya kuma ya saka shi a to jama'a kun ji to sai mu koma cikin sharhin wannan hadisi jami'ul ulumi wal hikam الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي يتي هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن ابن عمر وانا حديث بخاري ده مسلم سكرويتو شتهن عكرمة بن خالد ده عبد الله بن عمر amma muslim kuma yana da wasu hanyoyin daban da ya ruwaito shi ta abdullahi dan umar walahu turuqun ukhra yana da wasu hanyoyin daban ma wa qad ruya hadha alhadithu an ruwaito wannan hadisi min riwayati jarir ibn abdullahi al-bajali an annabi sallallahu alaihi wa sallama wa kharraja hadithahu al-imam ahmad na fata an gane imam ahmad ya ruwaito wannan hadisin ta hanyar abdullahi al-bajali shi ma sahabi ne وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكر الإسلام كنغا بيان يا أقبات غمدا أمبت المسلمين والمراد من هذا الحديث كنغا وركو to me ake nufi da wannan hadisi abin da ake nufi da wannan hadisi annal islam mabniyun ala hadhihi al-khamsa musulunci ya ginu akan waɗannan rukunai biyar ne fa hiya kal arkani kamar rukunai ne tilas da kake ganin ana yi ko ka san yanzu a tsarin gine-gine na zamani ma ba katanga ce take ɗaukan bene ba filloli ne suke ɗauka wannan diraku ake sai ga an yi diraku sai ga ana ɗora gida har hawa bakwai sai daga baya a zo ana yin bangaya ba irin gidajenmu na gargajiya ba gidan ƙasa rahmatullahi alaina ina fata an gane yawa wadda'a'im li bunyanihi sannan kuma waɗannan su ne gimshiƙai waɗanda suke riƙe da ainihin gini na musulunci din waɗannan rukunai guda biyar wal maqsudu tamsilul islami bi bunyan abin nufi shine an kamanta musulunci ne a wannan hadisin da gini wa da'aimul bunyani hadhihi al-khamsa to waɗannan ainihin wato rukunai guda biyar to su ne rukunan da ke ɗauke da shi musulunci din fala yasbutu al-bunyan biduniha musulunci baya tabbata wato gini baya tabbata in ba da irin waɗannan diraku ba kamar in a ginin gargajiya ne bangaye da ake yi yanzu soro a ce ba bangon gabas zai na da kudu da arewa sai zauna ba zai zauna ba don haka sai ce wa baqiyatu khisalil islami ka tatimmatil bunyan to sauran ɗabi'un musulunci fa na ladubba da abubuwan da suka shafi wasu abubuwa kamar jihadi da sauransu waɗannan kuma kamar ciko ne ga ainihin gini ɗin jama'a amma asalin rukunan da ke ɗauke da musuluncin da ke sama to waɗannan abubuwan guda biyar ne don haka fa'iza fuki da shay'un minha na ƙasar bunyan wa huwa qa'im in aka ce gini ya rasa rukunan nan wasu daga ciki sai ka ga ginin nan ya na ƙasa a halin yana tsaye ko ka duba ɗaki da kyau soro in bango ɗaya ya faɗi daga ciki sai ga ya ɗan karkace haka haka ne ko ba haka ba to haka musulunci in ya rasa irin waɗannan abubuwan daga cikinsu sai na ƙasa shi ma sai ce layan kudu bi na zalika ɗaki baya faɗuwa gaba ɗaya dan bango ɗaya ya faɗi ko to haka musulunci dan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan sun faɗi ba a cewa ya faɗi gaba ɗaya sai dai a ce ya na ƙasa amma afwan khisal din na islam yake nufi khisal na islam in aka ce irin waɗannan ɗabi'u na musulunci babu su to kamar ɗaki ne wanda yake babu wasu abubuwa na decoration kamar silin sai a ce ɗaki silin ya faɗo sai a ce ɗakin ya na ƙasa amma za a iya kwana a ɗakin ɗaki ne kofa ta faɗi ɗaki ne window ya faɗi ya samu na ƙasa ko amma ɗakin ba zai faɗi ba sai ce bi khilafi naqsi hadhihi da'aimul khams sabanin in waɗannan rukunai ne guda biyar suka faɗi idan bango ne ya faɗi ga ɗaki ai ɗaki ya kai ga warwarewa sai ce fa innal islama ya zulu bi faqdiha jami'iha bi ghairi ishkal idan aka ce musulunci babu waɗannan rukunai guda biyar gaba ɗaya to gaba ɗayan musuluncin zai gushe gaba ɗaya babu kalmar shahada ba sallah ba azumi ba zaka ba haji musulunci ya rushe kenan wa kazalika yazulu bi faqdi shahadatayn haka nan in aka ce babu kalmomin shahada guda biyu musulunci na gushewa wal muradu bi shahadataini al imanu billahi wa rasuli maka ce mutum yana azumi yana sallah yana zakka yana haji amma bai yarda da Allah da manzon Allah ba musulunci ya rushe wa qad jaa fi riwayatin zakaraha al bukhari ta'alikan akwai riwayar da bukhari ya faɗe ta amma bai kawo mata isnadi cikakke ba cewa buniyal islamu ala khamsin al imanu billahi wa rasulihi wa fi riwayatin li muslim ala khamsin bukhari ya ruwaito cewa an gina musulunci akan rukunai biyar rukunin farko sai ce yadda da Allah da manzon shi a cikin ruwayar muslim kuwa ala an yi wahida Allah azza wa jalla an gina musulunci akan rukunai biyar rukunin farko shine a bisa a gaskata Allah a ɗayanta Allah mai girma da ɗaukaka wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta shi muslim din ala an ta'budallaha wa takfura bima dunahu ka bautawa Allah duk abin da ba Allah ba ka kafirce mishi kun ji sharhin shar'i ko rukunin farko kenan jama'a to kun gane abin da malam yake cewa sai gashi ma sai ce wa bi hadha yu'lamu anna al-iman billahi wa rasulihi dakhilun fi dhimn al-islam kama sabaqa fil hadith al-madi daga wannan za a san cewa ashe yarda da Allah da manzon shi to sun shiga cikin tattaruwar musulunci kamar yadda ya gabata a hadisi na biyu wanda ya gabata an fahimta to jama'a abin da malam yake son ya faɗi fa anan yana yana hasaso wata magana ne wanda zai fara fitowa ƙarshe ya faɗe ta ita ce musulunci ya ginu akan rukunan nan guda biyar ko in aka rasa su gaba ɗaya to ba musulunci to amma akwai wasu abubuwa da ke ƙara ƙawata gini su ne ne misali da su in aka ce ba su ba a cewa babu gini sai dai ba armashi to musulunci ma in aka ce babu jihadi jama'a ba za a ce musulunci ya rushe ba sai dai a ce to za a zauna amma ba mutunci ko kun fahimta yanzu ku duba jama'a jihadi ne fa ya galabaitar da america da ƙasar ingila a ƙasar iraki suka ce suna neman ƙasashen iran da ƙasashen siriya su taimake su jihadi ne idan da an zauna an bi irin wannan fatawar da malaman saudiya suke cewa wallahi azimi babu abin da zai sa a gallabi waɗannan kafiran abin da su suke gani waɗannan malamai na saudi arabia shine to waɗannan kafirai sun riga sun fi ƙarfinmu in kuka tsogalo su a'a ina ai in faɗa ya gumurzu baka da ko cizo ka samu cinyan mutum ka makale ya ta ihu ta ƙasa a rasa dalili ko kuwa amma ka ce to ba abin da zaka iya ga haƙora kana da su ka cibi cinye shi ka rike ai ta dukan ka ka isa kin sai ka ga ya sake ka sai ka sai ka ina fata an gane abin da waɗannan matasa suka yi kenan ba su da makamin ƙare dangi ba su da kaza ba su da kaza amma kuna ga da dutse aka kori ƙasar Rasha da dutse aka kori ƙasar Rasha daga ƙasar ainihin Afghanistan da dutse jirgin sama za a kaɓo shi da dutse jama'a kai kaga wannan tarmihin bi ijaratin ne da dutse 'ya'yan falastinawa suka gagari yahudawa waɗannan mutane na iraki da 'yan alka'ida da 'yan hizbul ba'asi 'yan saddam da 'yan shi'a da 'yan sunna da 'yan ansaru wane ne duka suka haɗu suka gallabi ƙasar amerika shine yanzu tana so ta fita ne amma akwai kunya su janye jikinsu su fita shine za a ce to shikenan ƙasar ƙasar siriya ku zo a ɗan zazzauna ƙasar Iran a zo a zauna amma ba Iran ɗin da Siriyan ake cewa za a yaƙa ba kuma to su kuma yanzu su ake cewa to su zo a zauna za a ɗan san yadda dai za a yi haka kwana biyu sai a ce to shikenan za mu je muna dawowa bayan wata uku eh ku kula da abin da kyau eh muna dawowa bayan wata uku shikenan sun gudu kenan duk yau ne jama'a to inda babu jihadin nan za a zauna ba mutunci saboda haka sai ane jihadi to shi jihadi in babu shi ba a cewa addini ya mutu gaba daya sai dai to za a zauna a wulakanci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yace in kuka bar jihadi Allah zai dora muku kaskanci da wulakanci wanda ba za ku fita daga ciki ba sai kun dawo kanshi ina fatar mun gane to malam yace wa amma iqamus salati amma tsaye da sallah faqad waradat ahadith muta'addida tadullu ala anna man tarakaha faqad kharaja min al-islam hadisai sun zo da yawa suna nuna cewa wanda duk ya bar sallah to ya fita daga musulunci ina fatar an gane ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة tsakanin musulmi da kafirci da shirka to shine barin sallah da zarar musulmi ya bar sallah ya zama mushriki ya zama kafiri wannan hadisi muslim ya fitar da shi a cikin lamba ta 82 وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأس الإسلام رأس الأمر الإسلام من ظن الله صلى الله عليه وسلم يجي كان wannan al'amari da muke yi in ka tambaya me kuke yi ne to kan abin da muke sunan shi musulunci wa amuduhu as-sala gimshikan da ke dauke da shi kuma ainihin wato musuluncin sallah ina ma'ana haka mutumin duk da ya watsar da sallah to ya ce musulunci ya rushe kenan wannan hadisi sahihin hadisi ne ina fatar mun gane faja'ala salati faja'ala salata ka amud al-fustat alladhi la yaqumu al-fustat illa bihi kaga a cikin wannan hadisi sai manzon Allah ya sanya sallah kamar dirka ce ta fustat fustat ita ce rimfa jama'a rimfa irin rimfa da ake ta awaki wadda ba ta da kusurwa kawai a dan sa zana a sama haka dan tare ta to in aka dan sassa ice da gwafa din nan ba haka ake a kauye ba to ita ake kira al-fustat sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya sallah kamar gimshiƙai ne na rumfa wanda ba ta tsayawa sai da shi wala yasbutu illa bihi rumfa ba za ta tsaya ba sai da irin waɗannan gimshiƙan walau saqata al-amudu da a ce waɗannan jiraku za su faɗi la saqata al-fustat to da rumfar ta faɗi walam yasbut bidunihi rumfa ba za ta tsaya ba in babu dirkokin ko to haka musulunci baya tsayawa sai da sallah قال عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق يتي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة shi ainihin wato abin nan abdullahi dan shaqiq tabi'i ne yace sahabban manzon Allah babu abin da suke gani daga cikin ayyukan musulunci in ka bari ba su ganin barin wani abu kafirci ne in ba sallah ba wannan magana al-Imam Tirmidhi ya fitar da ita da al-Imam Ibn Nasr al-Marwazi a cikin littafin shi ta'zimu qadr as-salah al'imamu abubakar ibn abi sheba da isnadi sahihi ku fahimci wannan magana da kyau sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ganin mutumin da ya bar zakka ya yi kafirci ba su ganin mutumin da ya bar azumi ya yi kafirci ba su ganin mutumin da ya bar hajji ya yi kafirci amma mutum ya bar sallah sai su ga to babu shakka yanzu ya yi kafirci abinda magana take cewa kenan sai ya ce wa zahaba ila hadha alqawli jama'atun min as-salafi wal khalaf jama'a daga cikin malaman farko da waɗanda suka biyo bayansu sun tafi zuwa ga wannan magana wace magana ce ita ce daga cikin rukunan musulunci in ka cire kalmar shahada duk abin da mutum ya bari ba su kafirta shi sai in sallah ce ya ainihin wato bari wa huwa qaul ibn al-mubarak wa ahmad wa ishaq wa haka ishaq alaihi ijma'a ahli al-ilm abdullahi dan mubarak da ishaq dan rawiya da ahmad ibn hanbali suka ce ainihin wannan ita ce fatawarsu har ma al-imamu ishaq dan rawiya ya ce malaman musulunci ma sun haɗu akan haka akan cewa barin sallah kafirci ne wa qala muhammad ibn nasr al-marwazi al-marwazi muhammad ibn nasr al-marwazi yace huwa qawlu jumhuri ahli al-hadith baki ɗayan malaman hadisi mafi yawancin malaman hadisi haka suka faɗi kun ji mazhabin farko jama'a shine barin sallah kafirci ne anan babu cewa ko da gangan ko ba da gangan ba barin sallah kafirci ne kun ji malaman da suka tafi akan haka wa zahaba ta'ifatun minhum ila anna man taraka shay'an min arkanil islam al khamsa amdan annahu kafirun bizalika wasu bangare na malamai su kuma sai suka ce ba wai sallah kadai ba daga cikin rukunan musuluncin nan guda biyar wanda duk musulmi ya bari ɗaya daga ciki ya bari da gangan to ya zama kafiri kun ga su kwacar sun ce sai sallah kawai kun fahimta a ƙarƙashin fatawar waɗancan mutumin da ya bar zakka ko hajji ko azumi ina fatar mun gane ba su kafirta shi amma wanda ya bar sallah da gangan fa sai su kafirta shi to waɗannan bangare na biyu kuma suka ce wanda ya bar wani abu daga cikin waɗannan ya zama kafiri in dai da gangan ne warwaya zalika an sa'id ibn jubair wa nafi'in wal hakam an ruwaito wannan daga sa'id dan jubair da nafi'u da al hakam waɗannan littabi'ai ne وهو رواية عن أحمد wannan riwayar haka aka samo ta daga cikin imamu ahmad a daga imamu ahmad kar ku manta can kuma an ce imamu ahmad yana da waccan mazhabin kun ga imamu ahmad yana da fatoyi biyu kenan ikhtaraha ta'ifatun min ashabihi wasu ɗaliban imamu ahmad sun zaɓi wannan riwayar wa huwa qawlu ibn habib min al-malikiyya akwai al-imam ibn habib daga cikin malikiya shi ma ya faɗi wannan fatawar yace ba wai sallah kadai ba duk rukunin da ka bari cikin rukunan guda biyar to ka ainihin bar addinin musulunci ina fatar mun gane to jama'ar musulmi kun ji waɗannan maganganu da kuma yadda ainihin malamai suka yi su ya kamata mu dan tsaya mu dubi waɗannan maganganu a takaice tukuna shine wato sakamakon waɗancan dalilai da muka karanto na game da sallah shi yasa malaman can suka tafi akan cewa ita sallah in ka barta to ka zama kafiri amma waɗannan kuma sai suka dubi yo ai yadda sallah take da hadisai irin waɗancan zakka ma tana da nata hadisa azumi ma na da nashi ina fatar mun gane hajji ma na da nasu don haka ingantacciya daga cikin maganganun nan biyu ita ce maganar nan ta malaman ƙarshe waɗannan da muka karanto maganar matuƙar mutum ya bar ɗaya daga cikin rukunan nan na musulunci da gangan to ya zama kafiri to sai kuma saɓani na biyu ya taso idan ya bari da saka cifa misali kawai ta kasulan ne me yasa baka sallah kawai da ya gashi nan akwai wanda yake ana zaune kawai da bara an ce sallah fa an mai da ita karfe uku da rabi ko yanzu kuma karfe uku kawai sai tashi sai kaga ya je ya samu nuri ya zauna kawai da an gama sallah kuma sai dawo hira amma an ka tambaye shi ya yadda sallah wajiba ce amma me yasa baya yi in ya ce baya musulta ya yadda wajiba ce to su imamu ahmad suka ce nan kam za a kafirta shi kai tsaye ina fatar an gane da su ishaka da sauran suka ce kai tsaye za a kafirta shi wato mujarradin rashin yin sallar sai suka ɗauki waɗannan hadisan kawai bainar rajuli wa bainar kufri wa shirki tarku sala ya ƙi yin sallah eh yana musulmi to ya kafirta ko ma da wani irin dalili ne in dai ba dalili ne na uzuri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce bacci ko mantuwa kun fahimta jama'a bacci ko mantuwa amma a me yasa baya sallah kawai sakaci ne ayyuka ne na yau da gobe suka mai yawa shi yasa baya sallah sai imamu ahmad suka ce yana nan a kafiri imamu shafi'i da imamu abu hanifa da malik su kuma suka ce a'a bai kafirta ba yana nan a musulmi sai dai mutumin banza fasiki ina fatan mun gane to wannan maganar ita tafi dacewa da nasoshi domin mun karanto mun yi isharar wasu nasoshi a karatutukan baya ba mu san yanzu mu ta sake maimaita mas'alolin idan musulmi ya ƙi yin sallah da gangan aka tambaye shi dalili ya ce ai sallah ƙarya ce wannan ya kafirta amma in ya yarda sallah ainihin wato wajiba ce amma kuma ya ƙi yinta to aka ce yana nan a musulmi amma fasiki yo amma kuma kyale shi za a yi aka ce za a bashi kwana uku ana lallashin shi ana nuna mai muhimmancin sallah malamai su ne mai sharhi ba wai kuma ɗalibai masu muzurai ba a ce za mu kashe ka wallahi yanka ka zane bari dai saura awa uku ai bari dai saura awa a'a malamai za su zaunar da shi saboda musulunci so ake yi ai wa mutum sharhi ya dawo ya yi musulunci ya fi in aka lallashe shi aka nuna mai in ya dawo ya ci gaba da yi shi kenan idan ko ya doge har kwana uku ya ƙi aka ce to shi kenan za a kashe shi to anan za a kashe shi a ne za a kashe shi a musulmi fasiki don haka liman kada ya mai sallah sai a je a nemo ire-iren shi yan gayu yan bungalo ko yan daudu a ce ku zo ku yi mishi jana'iza sai ce to ala gafata malam ya ake ne a ce yadda aka yi haka ne ba kun saba ba yadda kuka saba ya ce to ku nannaɗe shi dai ku to karatun sallah ba a ce duk abin da kuka yayi je kawai shi kenan sai a yi haka don a kyamatar da musulmi daga irin wannan aiki ina fatar an gane amma in har ya amintu a cikin waɗannan kwanaki uku to shi kenan sai dawo sai ci gaba da yin sallah tare da sauran musulmi to kun ga jama'a da yawanci fa wallahi tallahi ya kamata kusancewa matasa da yawa da 'yan mata ba sa sallah a jami'o'i da polytechnic da fces da yawanci wato higher institutions ko tertiary institutions ɗalibai ba sa yin sallah da yawa jama'a kuma abin da yake faruwa ina tabbatar muku da cewa ko dai wasu an haife su ne a gidan da ba a yi musu tarbiyya a kan haka ba ko kuma wani ana kuntata mai ya sallah amma da ya shigo jami'a ya ga yana da yancin kanshi shikenan kai al'amari ya kai wasu ɗalibai ma suna zuwa suna ɓoye kansu a cikin arna na sadu da ɗalibai irin waɗannan da yawa waɗanda kawai suke ɓoye kansu a cikin arna wanda dan ka a matsa mata ta yi sallah sunanta halima amma sai ta koma shi kenan sai ta mai da kanta comfort ta rinka zuwa tana kona kanta tana sa mini suke shi kenan ba za ta je coci ba ran lahadi ba kuma za ta je masallaci ba ta ɓoye kanta to wannan yana daga cikin ayyukan da yake wajibi akan malamai masu da'awa su rinka binciken me ke faruwa a cikin jami'o'i sannan mss kuma ya kamata su canza mode of da'awa ita ita abin nan kungiyar ɗalibai musulmi da ke aiki a cikin jami'o'i da waje da sauran wurare an kirkiro ta ne don ta kula da ɗalibai game da harkar addinin musulunci ba daidai ba ne kawai sai dai ya zama wato kawai hukunci muka sani ba mu san da'awa ba ina fatar mun gane ya kamata waɗannan gayu a rinka zuwa ana zama da su waɗannan 'yan mata a rinka zuwa ana zama da su ana jan hankalinsu ku rinka yin sallah ku rinka yin kaza ku rinka yin kaza sannan a rinka aika musu da wata gayyata ta musamman an san su samari ne suna nan a cikin jami'a kowa ya san su musulmi ne amma ba su taba zuwa sallah ba sai a ce to a madadin kungiyar ɗalibai ta jami'a kaza ana gayyatar ku suwa da suwa ne za a yi wani taro da ku haka sai a je a samu kuma sannan a yi kokarin establishing a yi kokarin samar da dangantaka mai kyau sai a samu cikin ɗaliban MSS suwaye suke da dangantaka mai kyau da irin waɗannan ɗalibai sai je zauna da su dama dai muna da ɗan wani taro ne muka ce muna buƙatar da Allah ku zo ba wai kawai ka je ka ce to ko fa dama bamu taɓa ganin ku a taron musulunci ba dan da duk wani abu ya faru a makarantar nan zamu haɗa da ku ba haka ake ba jama'a ba wannan ba da'awa ba ce a sai a jawo hankalin sai su zo in suka zo a yi musu maraba ina fatan mun gane wanda ake ga yana da dan dama dama to wani dan bude mana da addu'a sai Allah ga mata mala ai da an yi addu'a da mun karba sai ga yana so sa iya to in yace sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaga shi din ne ya zo taron musulunci har ya bada salati an karba to da haka ake yi wallahi in ba haka ba mutumin da shedan ya tasa shi a gaba jama'a sai kun taya shi zai za ku iya kwato shi in shedan ya tasa ka a gaba a tara a tara ike maka da shi da jama'a shi kai ma kana buƙatar musulmi su yi ƙoƙarin kwato ka to ya kamata a lura da wannan jama'a da yawancin matasa ba su sallah sannan mu duba jama'a yan kasuwa da yawa suna da wannan matsalar su ma'aikatan gwamnati suna da yawa makiwata masu su manoma matafiya duk waɗannan fa ana buƙatar a samar da wata hanya ta wayewar kai ku dan buga wata 'yar takarda sadara biyu ku je tashar mota kuna raba a musulmi shine ko ka yi sallah a zahar kuwa kafin ka yi tafiya iyakacin rubutun da ke jikin takardar kenan in ka ji assalamu alaikum alhaji dan rike wannan a'a mene ne ni ba kirista bane a ce a'a wannan dan duba magana ne akan sallah in ya dan duba haka ko ka yi sallah a zahar kuwa sai kaga an dawo da tunanin shi sako ne ake isarwa a je tashan mota ana rabawa a je filin jirgin sama ana rabawa a je kaza ana rabawa haka a hankali ana ɗan rabawa da mutum ya karanta sai ya ji an zaburar da shi an faɗakar da shi duk hanya ce ta yada addinin musulunci haka haka nan a cikin gidajen rediyoyi karfe ɗaya ta yi sai ku sai fili da za a yi wata irin sanarwa haka ya kai musulmi ko ka shirya sallah a zahar kuwa kawai yana cikin sauraron shata ana sa waka kaza kaza yana lumshe ido ke ji kawai an tsayar an ce ko ka yi sallah a zahar kuwa sai ce gidan rediyo Kaduna kenan ka san sardauna ne ya kafa dole musulunci ina fata an gane an fadakar an saka mishi wani sako sai kaga mutane suna zabura ina fatar mun gane hanyar isar da sako fa bata da kaɗan jama'a sakon da ya shiga waɗannan faɗakarwa ce insha Allah ta'ala ne mana ko muna fatar Allah madaukakin sarki ya albarkace mu a cikin abubuwan sai mun zo karatu na gaba insha Allah ta'ala za a ci gaba daga inda malam yake cewa wa alam Allah ya taimaka wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk